لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين يومنا رانا آه lahadi 23 da watan ramadan na shekarar hijira musamman da Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda haka shi ne daidai da 24 ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu za mu tashi daga inda muka tsaya cikin karatun lafiya wajen سورة البقرة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتحاجوننا بالله وهو ربكم وهو ربنا ربهم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
الله أكبر الله متذكر إليك الجواب قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون wannan aya tana da sababin nuzul wato dalilin saukanta shine yahudawa ne suka ce ai nahanu ahadul kitabil awwal mu yahudawa ai mu ne ma abuta littafi na farko ma'ana littafin mu na at-taura shi aka fara saukarwa kafin alkur'ani a taura shi aka fara saukarwa ga annabi musa kafin a saukar da alkur'ani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka mun suna nufin nasu ya fi ke ko kuma suka ce wa qiblatuna aqdam alqiblan mu na masallacin gudun ita ce mafi dadewa fiye da alqiblan ku ta Ka'aba. To amma haka waɗannan da'awoyi guda biyu duk ƙarya ne. Cewa su ne ahlul kitabin awwal ki gaskiya ne littafi na farko a wajen saukarwa amma ba littafi na farko wajen daraja. Alƙur'ani shi ne littafi na farko a wajen daraja. Da kuma suka ce alƙiblan ta kudin ina ce mafi daɗewa fiye da Ka'aba wannan ƙarya ne. Allah ta'ala yana cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi makka lallai farkon daki wanda aka ajiye domin bauta ga mutane shine wannan wanda yake a garin makka kuma sai suka fito da cewa walam takuni al-anbiya min al-arab sannan annabawa ba su kasance ba daga cikin larabawa ma'ana duk annabawa suna kasancewa da cikin bani isra'ila in ka cire manzo alaihi salatu wassalam sai kuma yana tunanin ko annabi salih ne idan ba mun sunan ba da haka suna ne nan kuma ta'aridi suke shagube ne cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su a wajen gaban ba annabi bane tunda annabawa ba sa kasancewa daga cikin larabawa to ba sun kuma da wannan miya kuma manzon guda uku wanda da ƙarya ne sai suka ce kuma suka faɗa ƙarar suka ce walau kana muhammadun nabiyyan da kana minna da a ce annabi muhammadu annabi ne to da zai fito ne daga cikin mu mu ya kudu da a banu isra'ila to sai Allah ya saukar da wannan aya dan ta masu martani da waɗannan miyagun mangaru da suka faɗa sai Allah shi ne yake cewa kul ka gaya masu ya rasulullah ka ce masu atuhajjuna na fillah yanzu ku rika yin jayayya da mu dangane da abin da Allah ne ya yi an gane ko ai waɗannan daraja ta alqur'ani da Allah ya baiwa ya baiwa alqur'ani fiye da littattafai ai ba musulmai ne suka suka kirkira haka ba Allah ne ya yi haka haka nan zamowar alƙibla ta Mak- ta makka ita ce mafi dadewa mafi dara- daraja fiye da kudin nan ma kuma ba musulmai ne suka kirkira hakan ba duk Allah ne ya yi zamowar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba daga cikin su ba daga cikin larabawa shi ma dai wannan yi ne na Allah to ai kaga in za su jayayya da wani ma su jayayya kenan da Allah me yasa ake masu aka sa alhamza ta inkari yanzu mu za ku rika yin jayayya da mu dangane da abin da Allah ne ya yi shi ba mu muka yi ba ko abin da hausa ke cewa an an bar jaki ana dukan dangi ga wanda ya abu daban amma wanda ake sanannin ake kuma kuma daban shi ne ake cewa sada ba rika jayayya da mu dangane da abin da Allah ne ya yi shi wa huwa rabbuna wal hukum kuma ga shi Allah nan shi ubangijinmu ne kuma shi ba ubangijinku ne dukkan mu ba wani wanda ke da hannu a kansa yana da iko ya zaba daga larabawa ya zaba daga wanda ba larabawa ba ya mai da shi annabinsa yana da ikon ya yadda ya ga dama me yasa za ku rika jayayya da mu game da abin da Allah ne ya yi wa huwa rabbuna wa rabbukum an ci wannan wawu wannan wawu din wa huwa rabbuna din wawu alhali an gane ko wa huwa alhali shi Allah shine ubangijin mu kuma shine ubangijin yadda ya so haka yake yi walana a'maluna wa lakum a'malukum shi ma wannan wawul hali kuma alhali ayyukan mu namu ne kuma ayyukan ku naku ne aikin mu ba za a dauka a baku ba ladan ayyukan mu kuma ba za ayyukan ku kuma ba za a dauka a baku ba to me yasa kuna zuwa kuna tayayya da mutan abin da ba mu ne ba wa nahnu lahu mukhlisun mu ko masu tsarkake niyya ne ga mahalicin mu ba ba ba irin ku ba ma'ana tunan ku ba ku yi haka dan ku kuna kallon cewa sai cikin ku ne sannan an kawo za ku yadda muku ba mu ko daga suwaye Allah ya kawo annabi za mu kawai masu ikhlasi ne ga Allah cewa duk inda Allah ya ce alfa nan za mu nufa kawai shine ma'ana wani hannu da kuma kulishi ga wannan ta mai da martani ga waɗannan manzaru nasu guda hudu wanda duk ba gaskiya ba da kuma wani irin raddi mai ban sha'awa cewa abin na Allah ne in za su jayayya to su jayayya da Allah na'am
أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط بأن يدعوا صالح أولئك أعلم أم الله na'am
ومن الله ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Allahu akbar Allah ta'ala ke cewa am taquluna inna ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa ya'qub wal asbaqa kanu hudan aw nasara قل أأنتم أعلم عن الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون وكما أم أم يقولون بك يجيك رواية ورش كما يتبع لك الآية am ta kolo wannan am din ma'anar daban am ta kolo sai ba haka ba ku yahudawa kuna cewa ne inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab lalle annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub wal asbab da kuma jikokin annabi ishaq wanda su yaya ne ga annabi yaqub kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ne yahudawa haka suka faɗa aw nasara ko kuma a'a sun kasance kiristoci ne domin nasara su haka suka faɗa to haka kuke cewa ku to bari kan wannan da'awar ta ku ga ga tambaya ku ba da amsa qul a antum a'lamu am Allah ka gaya masu shin ku ne kuka fi sani kuka fi kuka fi ilimi kan wannan abin ko ku Allah shi ya fi sani kaga amsa shine Allah shi ya fi sani to tunda Allah shi ya fi sani to shi kuma Allah ta'ala ya ce ba Yahuda bane ba Nasara ba ba ba, ba kuma Kiristoci bane a fadin sai da yake cewa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan annabi Ibrahim ba ba Yahude bane sannan kuma ba ba Nasare bane walakin kana hanifa musliman wa ma kana min muslimin to tunda aka faɗa annabi Ibrahim shine jigo a cikin su to da Isma'il da Ishaq da Yaqub duk sun zo taba'an da duk sun biyo bayan sa yadda aka ce shi ba bai bude bane ba ba nasare ba haka nan waɗannan sauran mabiyan su ƴaƴan nasu da jikokin nasa suke ba Yahudawa ba ba nasara ba kuma shine ma'ana haka kula antum alam anillah ومن عظم ممن كتم شهادة عنده من الله waye mafi zalunci fiye da wanda ya ɓoye shaida a wajensa daga Allah da su haji saboda cikin littafin su na taura in yahudawa ne da kuma cikin littafin su na injila idan nasara ne to akwai bayanin cewa annabi ibrahim hanif ne wato yana bin addini ne na musulunci amma sai suka koye ba su bayyanar ba dan idan aka tabbatar da haka shi annabi Ibrahim ai in aka lura wani abu wani abin da Allah ya bashi duk mabiya addinai a duniya suna kokari su rafa kansu zuwa gare shi duka ba ka samu wasu ma'abota wani addini wanda suke suka annabi Ibrahim babu wala yahuda wala nasara wala zalafu musulmi ko har har mushrikan makka ba su bautar gunki su a tunanin suna ga addinin annabi Ibrahim a tunanin wannan ko ya faru ne saboda roƙoyi na hakan da cewar kar ya samu irin wannan sokin sokin cewar wata alli lisanin sirkin fil akhiri Allah ka sanya min harshe na gaskiya cikin mutanen da za su zo bayana yanzu su kowane ne ba za su rika sutana ba a ya roƙi Allah haka kuma Allah ta'ala ya ba shi wannan Allah yana cewa shi roƙa sani ko Allah ne ya sani ومن عرض من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Allah ba ne rabtana ba ne da abin da kuke aikatawa zai kuma saka muku da wannan. Na'am. الله أكبر الله تعالى يكتب تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون wato wannan aya ta maimaitu jiya cikin karatun mun yi ta to akwai hikima wajen maimaita ta malamai sun ce an maimaita ayan ne saboda dakikanci da rashin fasaha da rashin ganewa irin da Yahudawa. Yahudawa suna daga cikin dakikai na dakikan mutane a duniya. Shi ko da kiki magana guda ɗaya ba ta ba bai bai ganewa ko sai ana ta maimaita sai ana ta maimaita mai to a can an masa martani da suke kokari su annabi Ibrahim da sauransu Yahudawa ne ko aka tikirka ummatin karkalar aka gama to da aka ƙara dawo da maganar ta su aka ƙara masu martani ana da buƙata a ƙara masu bayani a maimaita musu saboda balada da rashin gane wasu isa aka maimaito da cewa tilka ummatun karkalar waɗancan mutane al'umma ce wanda ta riga ta gudu da hama kasabat duk abin da ta aikata na ta ne ba na ku bane walakum ba kasabtum duk abin da kuma kuke aikatawa ko kuka aikata kuma na ku dai ba za su bane wala tusaluna amma kanu ya'malu ba kuma za a rika tambaya kuma game da abinda suka kasance suna aikatawa jiya mun fara bayani kan wasu abubuwan da suke shafi wannan aya mun fara mun taba mun kuma ce idan Allah ya kai mu yau aka maimaita ayar to za a dan ci gaba koda ba da yawa ba kan abin da ya shafi abin da wannan aya ta kunsa jiya ne idan ba a mance ba na ɗauko mana bayani tun daga farko cewar wannan aya ta ishi kowa wa'azi cewar kowa ya kula da kansa ya kula da abin da za a tambaye shi a cikin kabari wato da shi ya kula da wannan abu kada ka damu da rigingimin jama'a ko hayaniyar mutane ko laifin wasu an na kawo mana hadisi da ma'aikin kisma yanzu ba ɗayan ku yana kallon kwantsa a idan ɗan uwansa amma kuma sai ya mance da katon kututturan kututtire wanda ya shi kuma a idan wato ishara sai zuwa da cewa ɗayan ku yana kallon laifin wani alhali shi kuma laifin da yake yi ya fi na wannan muni nesa ba kusa ba wanda wannan bayanai suka taho da mu kamar yadda duk wanda ya ji karatun da ya je da aka gabatar da bayanan har suka taho zuwa ga mutanen da Allah ya zarrabe su a wannan zamanin wajen taba alfarman malamai malaman kuma sawa'un waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ne ko ko wanda suke da rayuwa a yanzu akwai mutanen da Allah ya jarabe mu a kowane lokaci ko wajen zaman dandali an gane ko ko wajen social media za ga wani an ɗauki ko hoton kare an sanya wa kan malami ko an ɗauko jikin wani fasiki wanda ke rubuwa da wata mace a ɗauko kan malami a zona abu da shi yawan nan da sauran cin mutunci iri-iri wanda ake yi wa malamai in ba tafiyar kuɗai da shi ba sai ka ci mai mutunci ka wulakanta shi a nan ne na fara kawo mana maganar luhumul auliya in masmuma ko to luhumul auliya in masmuma wato naman waliyan Allah yana da ruwa don zai yi tsasa ai waliya aka ce ba malamai ba malamai aka ce ba to ibn al-arab asubi yana cewa إذا لم يكن العلماء أولياء فليس لله تعالى من ولي أي قوة الأمة ما لم تكن تسجنس أي سام ولياء الله ba cikin zahiri ba shi cikin zahiri ya samu ne dan dakar da kare ya samu ya sha an gane ko wanda ma'ana ba bai san ilimin addini ba cikin malamai galibin nan ake samun waliyan Allah kamar yadda wannan malami ya faɗa in dai har malamai masana addini ba su zama waliyai ba to aiko Allah ba shi da waliyi ko ɗaya in dai haka ne kuma a shaida alkur'ani wanda shine dasu littafin shari'a na addinin musulunci Allah ta'ala cewa yi inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama fa an ce ala inna awliya Allah ilahum alayhim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقونكم وليان الله sune masu imani kuma suke da takawa wannan tartibi ne dole sai da imani takawa take zuwa saka kamar hawa hawan hawan hawan bene ne matakalan farko da ta biyu to tunda Allah ta'ala ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama to wannan aya ta tabbatar da imani da takawa ga malamai tunda suka kai mataki na gaba yana gwada sun kawo matakin farko na imani ne kaga su ne dai waliya in ma a ƙara dawowa kan wannan aya to sannan su waliyai na Allah da malamai kamar yadda bayani aka fara shi jiya cewa taba alfarman su yana da haɗari taba alfarman malamai ko wanda suke gaske da rayuwa ko wanda suka riga mu gidan gaskiya yana da haɗari in fara da waɗanda suke da rayuwa faɗi mana wasu cikin soshi ba masu yawa ba ga haka akwai wata mata lokacin da na Umar bin Al-Khattab shine khalifa na musulmai duka shine halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan mata tana tana da wani gida sai ta so ta kulla ma wani sahabin manzon Allah sharri gida ne wanda yake nashi wacce gona ce gonarsa ce ba kusa da tata akwai rijiya a gonar tashi ta tada rigima ta ce a tafau sannan gona ta tafi da wannan rijiya ta kai ƙara gun sai na umar aka kira sahabin sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu aka ce kada abin da wannan mata ta ce wannan gona ta ka ta tafi sai ce ya amiral mu'minin ni ne zan yankan mata gona in sanya a cikin tawa bacin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man zalama qila shibrin min al-ard duk wanda yayi zalunci ko da kaman gwargwadon fadin tika guda haka na ƙasa ya ci iyakar gida ko ta gona ko ta beki to wika hunin sabi a razi to ranar lahira sai an bambaro wannan gurin da ya zalunci iya wannan tika guda din da iya tsawon tika sai an bambaro tun daga kasan bakwai tun daga nan har kasan bakwai sannan a nan na dama shi ya dauka bacin na ji manzon Allah ya faɗa ga masa nan shi mata iyaka sai na umar yake cewa to ai ko la as'alu bayyinata ba'daha ba zan ƙara tambayar ki kawo min wata hujja sai ya tabbatar da cewa ya Allah ta zo ne da shi ga cikin idan wannan ba ta karya ta faɗa mu sa'u Allah ina roƙonka ka makantar da idanka ka kuma kashe ta a cikin wannan gonar da ta yi runtu Allah ka halaka da cikin wannan gonar shi ke nan kawai tashi an ce wannan mata kaga ai ta ci mutuncin me waliyin Allah ko sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mata ba ta mutu ba sai da ta rasa idan nata gaba daya ka san ku an ce rasa idanuwa yana da cikin me kamar mutuwar tsaye ko sai da ta musamman ga mutumin da ba da haka ya taso wanda ya taso tun yana tsanani dama ya rasa idan shi ya saba wannan da sauƙin al'amari amma wanda shi kuma bayan ya girma bayan ya girma ya zanto ya rasa idansa to wannan yana shiga cikin kuncin rayuwa sosai to da ya saba da jin daɗin idan to Allah ya rasa mata da idansa sannan kuma wata rana tana tsanan zanda da babban go tana tafiya kawai sai ta fada cikin wannan rijiyar da ke wannan gona kuma aka yi aka yi a ciro ta take ruwa an ce faka na kabaraha wannan rijiyar ita ta zama kabarin wannan matar da Allah ta sha da ta sha da dadi ta taba wani waliyin Allah ba ta sha da dadi ba kaga luhumul awliya ne masuma wato naman waliyan Allah yana da kuma amma wasu suna ƙara suna suna ƙara wasu ce wa'adatul lahi fi haddi da'inihim ma'luma al'adar Allah cikin keta alfarman wanda suke sukan malamai sanan dai ne Allah baya kyalewa in dai kana taɓa malamai to Allah bai kyale ba in ko kana ganin kamar yanzu lafiya lau a'a rayuwarka sai ta lalace akwai jidde kai shi karu din an tura shi wato wani gari shi ne shugaba kamar gwamna sai suka dinga tsaro kawo karar shi garin cewa yana da laifi kaza yana da laifi kaza kuma duk ƙarya ne sai da na umar sai ya tura ya ce a je abinci duk inda aka je sai su faɗi alhairi game da shi sai aka je wani masallaci na wasu 'yan adawarsa aka tambaya shiru kowa ya shiru sai wani mutum ya miƙe ya ce idan dai na Allah ake so ake ma wani gaskiya to ga ga halin sa'adu inna sa'adan lallai sa'adu la ya'dilu fil qadiyya an gane ko wala yaqsimu bis sawiyya wala yasiru ma'a sariya yace lallai in dai gaskiya ne ake so mu wada su gata sa'adu baya yin baya yin baya yin adalci wajen hukunci in kuma aka so ganima ko wani aure kamar da haka baya rabawa daidai ma'ana azzalimi ne sannan kuma in za a tafi yaƙi shi baya zuwa daidai su da mutane ina ma da sa'adu ake tafi yace amma inni sa'ada mu bi salat amma ni kam zan yi addu'a guda uku Allahumma إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة اللهم فعدل عمره وعدل فقره وعظمه للفتن ita ni addu'a uku zan yi kaɗai ya Allah idan dai wannan bawan naka ƙarya yi mu ya miƙe ne kawai dan dan kankan ba da iya yi to ya Allah ina roƙonka ka tsawaita rayuwarsa ya tsawon rai sosai sannan Allah ka tsawaita talaucinsa ya rayu rayuwa ta wahala kuma Allah ka bidirar da shi zuwa ga fitintunu iri-iri. To mai ruwaya hadisi ya ce, wannan mutumin wa ma ma ta hatta sakada ta babu min alƙib. Bai mutu ba har sai da waɗannan fatin idanuwan shi ne da suka rihe mai ido saboda duba. Bai iya buɗe da shi ga mutane. Wannan fatar idan ta rihe idan saboda tsufa ya tsufa ya tsufa har fatar idan ta sako ƙasa. kuma ya kasance kuma ga kuma cikin tsananin talauci kuma ya kasance yana zuwa bakin hanya sai ya tsaya da ya ji muryar budurwa ya zo sai ya daina bangaza a haka a tsohon ba na ta haka ga talauci ga tsuha ga kuma tsananin sha'awa na mata da ya ji muryar mace sai ya je shi zai gobe har ma aka ce yana cewa shaykhun kabirun maftunun kada a saba ni da wasu sani ni dai ga ni tsoho gashi na tsoho duku duku kuma gashi da fitinar da raba sabata addu'ar sa'adu da yake ta ta same ni dan haka ka kuma ne na yi cewa to ai wa'annan malaman ko sahabban ko waliyan Allah ai addu'a suke wa mutumin ko ai kila wani malamin in kana taba shi ba zai ba addu'a ba misali to har waɗanda ba su yi addu'a ba Allah yana ramawa har waɗanda ba su yi addu'a ba Allah yana rama akwai Ibrahim al'imam Ibrahim ibn Adham ya kasance ya shigo Bagadaza yana da musulma mai yawa ya shigo sai wani soja dama shi Ibrahim ibn Adham yana kallon ƙasa ne mafi yawanci yana kallon ƙasa sai wani soja ya ce kai kai ba dan garin nan ba ne yi ne ni ba ko ne ki dago kanka to shi kuma wani daga kai sama kamar kunyar Allah yake sai bai dago bai sai wannan da gani ba ka ba ka da gaskiya ya daga hannun sai sharara mai bari da ya daga hannun shi ya mare shi sai ki tsawa ya gafiru Allah lak Allah ya gafarta maka ya ƙara daga hannu ya ƙara sharara mai bari sai ya gafiru Allah lak Allah ne ya maka gafara ya ƙara daga hannu yana daga hannun sai zira'in saddan ba wai ba wai biyar hannu ba wacce ba ba nan iya zira'i iya kafin hannu ba har zira'in gwiwar hannu ta cire gaba ɗaya sai sama ta tsinke daga jikin mai wanda mai dukan ibrahim ibn adam sai sama abin da ya faru ke to daga nan sai malaman bagadaza suka ji labarin abin da ya faru sai suka sa aka nemo ibrahim ibn adam aka zo na shi za ka ji abin da ya ji akhdayta al-hirfa wannan aiki na da sana'ar nan ta mu ta subanci ta kunyata da ita ai mu diya wulakatin da aka yi mana mu ba ma yin bakan addu'a ga wanda ke mana wannan wulakatin duk wani cin mutunci da wani yake mana ba ma yi mai bakar addu'a kai gashi ta yi bakar addu'a ga wannan mutumin gashi ya rasa hannunsa sai ce wallahi na rantse da Allah ni dai lam adu alai ban yi mai bakar addu'a ba ولكن صاحب الخد غار على سبيل على خد sai dai kawai wannan kuncin nawa kunci ne wanda yake mai bautar Allah an gane ku kunci ne wanda yake ya sami yarda Allah to mai kuncin Allah kenan shine ya sanya kishi akan wannan kunci yasa ya dauki mataki ba tare da nayi bakar addu'a ba inda cutarwa ce ake man ni addu'a nake ta yi ma Allah ya gafarta ni amma shi kuma Allah ya kishi ya haka ta faru ya zanto ya rasa wannan zira'in nasu kaga ashe ba sai malamai sun yi ba bakar addu'a in dai zaka cutar da su to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya annan zai rama ina ba san gano ga na gaba akwai Sa'id bin Zubair Sa'id bin Zubair almajiri ne na Abdullahi bin Abbas yana da cikin tabi'ai Haddad bin Yusuf as-Sadri Haddad yana daga cikin dagiya ko duga shi dagiya ne kangararren sarki ne wanda yake azzali Ka'aba ma ya harbe ta da madaujawa da wuta a jikin madaujawa ta kama da wuta ya yi ta'addanci iri iri daga cikin ta'addancin dai yakan sa a kashe mutane a yanka su har har bai ya sa yi haka da yawa wai ya ce wai dan ya kare addinin kakar sai sa yi masa ne ta ji tsagera ya yi haka da yawa ya sa an bugi wasu an karere wasu an an yi ta'addanci iri iri akwai wani malami da ya taɓa kure shi kan magana wata rana wani mai mai yi masa aski yana yi mai aski sai ki tsaron ke ne an ce malam wani kun taɓa tattaunawa da shi ya kure ki ko yana so in ji labarin yau irin da suka kuke da shi sai ki sa kai dai gama aski ya aski kai dai gama ya aski da ya gama sai ki sa to a samu kujera sai ya zauna shi hajjaji ya ce ina masu bulala suka taho da bulalai mutane da yawa sun kai goma ya ce a kewaye wannan mutumin zan ba shi labarin yadda malam wane ya kure ni amma ina faɗa ana dukan shi a rika tafkar shi da wannan bulalan ina faɗa har sai na gama sanin za a dina tun da dai har ya tsageranci ya tambaye ni wannan labarin a da zalunci ba ana fara dukan wannan mutumin shi kuma hajjaji yana ta ba da labari mutumin ya masa abin da ake bari duka ta ko'ina ya kusa halaka ba kuma shi kuma hajjaji ya tsawaita ba da labarin har sai da wannan mutumin ya kusa halaka bayan an gama wannan mutumin ya farfado hajjaji ya ce a jawo shi aka jawo shi a ƙasa ya ce duk lokacin da kake so ka saurari labarin mu ba ga- ba da malam wani ba da kowaye irin ta faru tsakanin mu da wani to za mu ba ka la amsa amma akan wannan sharaɗin irin na yau ina faɗa kana shan duka haka za a rika bada azzalimi ne ya tsinci mutane da yawa amma akwai wani wanda ya taba mai dabara an gane ko dabarar da ya mashi shi mutumin bai san haddadi ba a bayan gari haddadi ya yi kun shakatawa sai suka haɗu da shi sai yake cewa yake sabon gwada shi yana bugar wasu biki ya ya matsayin haddadi da sarauta kai haddadi mara da tsoron Allah mara tausayi bai cutar da mutane ya dinga mashi bayan ya gama sai hajja da yake tare wai ba Allah ka san ko ni waye kuwa ita ba sani ba to ni ne haddadu din fa ni ne haddadu ka ga ma'ana halaka ta zo kenan ko to sai Allah ya sai kwace shi sai shi ma ya shirya dabara Allah ya mai ilhamar dabara yace to ni din ka san ko ni waye kuwa ni ma ita ba sani ba ita to ni ne wani dan wani kullum nukan shiga taɓin hankali so bakwai wannan na farko kenan a cikin yau da nan daga ba cikin hayyaci na faɗi wannan magana ba me ma nake faɗi yanzu me na faɗi ma'ana shi haddadi sai ya dariya ya san dai wannan ya tsorata kenan ya nemi mafaka daga abin da ya san kisa ne kawai daga azzalimi ne hajjaju ibn yusuf al-qadar sai ya kamo wato kafin ya kamo dama alhassan albasari yana yawan ce mashi ka shaidin ka duk zalincin da kake gani karka taba malamai in kana in ka taba malamai Allah zai gama da kai karka taba malamai sai ka musu ilimi da kai almajirin ibn abbas wai yadda ya tambaye shi ya sunan da yake suna na sa'id ibn zubair wato fassara sunan mai arziki dan gyara da sunan ka shaqi ibn qusayr ba sa'id ibn zubair ba sunan ka matsiyaci dan karaya ita ta ai mahaifiya ta ta fi sanin sunan da ta samu shi da kai da mahaifiyar ta ka duk wadaran su ita ai wadaran wadaran dai wanda ranar lahira dai ka mutan jahannam shine za a ce wadaran sa yace me za ka faɗa game da dukiyar da muka tara yace to kai ka sanya da ka tara yace to ya za ka faɗa game da amirul mu'minin yace kai amincin Allah ya tabbata kan Ali bin Abi Talib sai ce ni marwanu nake tambaye kai da marwanu ya ce Allah ya tsire ni albarka ita me zaka tsine wa amirul mu'minin marwan bin al-hasan ita saboda ya sanya ire-iren ka kana halatta zuciyar mutane da jinin su sai muhawarar da tana da tsawo sai ya ce a kama shi a je a kashi sai ya yi dariya ita dariyar mai kace ina mamakin yadda Allah ta'ala yake kama hakuri kana ta azartar da bayansa ina mamakin haka sai shi to yadda za a yanzu a kwantar da shi an gane ko a wato sai ya zamto kai aka juyar da shi fuska a kibla sai ya ya karanta wata aya wadda take kallon wani wadda take nuna haka a tattalin nuna kallon a kibla sai sa aka juyar da shi yamma ko kuma bayan alkibla dan ba dole su zama yamma ba Allah ya gani sai ya ce to ai da ba ai da ma tuwon lufa sama wata ruwa ai duk inda aka juya kuka juyar da fuskar ku ai nan zatin Allah ya sai ce a kibar da shi ya kalli ƙasa aka kibar da shi sai ce ai dama ƙasa ce ko min haka da ƙaraku wa fiya nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra dama a cikin ta aka halitta mu a cikin ta za a maida mu kuma daga cikin ta za a fito da mu an gane ku sai ce kai ka zaɓi irin kisan da kake so in ma yace kisa kuma ka zaɓa wa kanka irin kisan duk da ka so kai ma ni ba zan zaɓa ba na rantse da Allah ba za ka min wani kisa ba so daya sai Allah ya ba irin wannan kisa so dari a lahira ka raba wa kanka irin wanda sai maka sai ki cewa sai ce wai ka taba ganin wasa ce ni ban san wasa ba sai ce a zo da kaman kayayyakin gida aka zo aka kama gida ya fashe da kuka yace an ce ba ka yin kuka ya aka kai kuka yace ni kukan da dai wannan kidan da garayar da ake kadawa ni ne ta tuno mun busar tashin alkiyama ranar da za a tada ni da kai ayi mana hukunci yace wannan kuma zanguna fatu ne wanda za a tarar da dabbobin ranar lahira tare da kai abin da ya tuna min kenan kawai sai da aka zo kaje sai ki ya Allah ina roƙon ka karka ƙara bashi iko ya ma wani irin abin da ya yi cikin aka yanka shi aka yi to fa daga ranar na gani da umar aure ya yi wasu ma daga ranar hajjaz bai ƙara bacci cikin nan zuwa ba ko da ranar ko da dare da ya kwanta sai ya ga sa'id bin jubair ya to ya shaƙe shaƙewa mai tsanani da ƙar ya farka ya rasa yadda zai ya shiga cikin matsala da takura ta rayuwa ya tura ya tura wasiƙa zuwa ga Alhassan al-Basri a birnin Basra cewa ga bala'in da ya shiga yace to ai dama ban ce maka karkar ka taba malamai ba kuma ka saba mun saboda haka ba abin da ya dame to bai wuce 'yan kwanaki ba Allah ta'ala ya hada shi da wani ciwo wannan ciwo ana ce mashi buruda ciwo ne na da mutum ke jin bala'in sanyi ta ko'ina sanyi na tashin hankali ba akan kawo mai wuta a hura wuta gabansa ya zo ya nemi ya faɗa mata ba saboda bala'in sanyin da yake ji an ce har yakan sanya yatsan shi ya sanya ya kone saboda tsananin sanyi da yake yi yana magargita yana abin da ya dawo ya zama wani abu daban an ce a rayuwar shi yana cewa mali wani sa'id bin jubair me ya hada da sa'id bin jubair me ya kai ni zuwa da sa'id bin jubair kaga abin da yasa na kawo waɗannan kistoci suna da yawa in na cibar da ya kawo suna da yawa matuƙa da dawo waro su ba da cibar ba zan girka wata su sai ba amma dai waɗannan sun isa isara ga mai hankali malamai ka kiyaye su in kana taɓa malami ko da bai karantar da kai ba suna kuma wasu zaɓi yake suna taɓa malaman da sai karantar da su wannan shi kuma haɗarinsa ya fi wannan shi bal ya nan ga wannan saboda shi cikinsa akwai butulci kuma malamai tsakaninka da su radiyallahu anhu amma duk lokacin da ya zanto za ka su malami ko ka tozar tashi ko ka gwada shi ba kowa bane suka sani cewa kana yi ne da Allah shi ko duk wanda ke yin takaddama da Allah yaya akwai matsala ko domin Allah shi yace man adali waliyan me faqad azantu bil haqq duk wanda ya nemi man gaba da masoyina to na sanar da shi yaki zaki da shi to waye duk wanda ya yaki da Allah ai kusan ma'ana dai Allah zai halaka da shi kawai da yake sai da yake da yake saboda lallai malamai a daina wulakantar a daina wasu rubutar kusan banza a facebook a daina haɗa hotunan su da shidanun gari ko fasikan gari a nemo wani fasiki ya taɓa hannun wata mata sai a yankin kai shi a sa a dasa kan malami abu da malamin ya sa to idan malamin ya yi wa fasi yanzu kaddara ga sauki sauki ma idan malamin yana da rayuwa kila bayan ka yi ka iya zuwa kai takakka ka jibin shi ka nemi abuwa to idan malamin yanzu misali madauki shehu ibrahim ko ibnu taymiya suna da rayuwa a yanzu sai dai rayuwa irin ta barzau ko malamai ne ko da ba wanda ba kungiyar ka yake ba ko wannan shugaban ba kungiyar ka yake malamai ne wanda duniya ta shaida sun yi hidima ga addinin musulunci kuma sun rubuta da tattaban da ake karuwa da su a cikin musulunci kuma duk abinka alhairan da suka kawo ba su ne malamai da yawa wannan samfar kawai da buga da su alhairan da suka kawo wa duniyar musulunci da ci gaba na ilimi da suka kawo wa al'ummar nan ta musulunci ninkin baninkin baninkin baninkin baninkin din kuskuren da suke in ma sun yin yadda kake tunani dan malami idan ya wuce ga wani abu a cikin littafin shi ba garantin ya faɗi wannan abu tunda ba ji kai ya faɗa ba a cikin littafin show Ibrahim na mai suna al-bayan wa tabir an tijaniyyat wa tijaniyyi ya ce wa dasu fi kutub al-ulama'i mashhur wa asbabuhu kathira yace dasi a dauki abin da malami bai rubuta ba a taka mai wani abu wanda zai sa ka duka ba kan da barki yake ba a rika yi wa malaman musulunci haka wannan abu ne mashahuri iddin ake yi yace kuma sababban da ke sa a yi haka wato ma'arufu wa asbabu kathiratu ladal baiki ake yi sababban da ke sa a yi wa malamai haka sanannu ne wajen wajen masu bincike duk masu bincike sun san dalilan da yasa ake yi wa malamai haka wasu makiya ne ke karawa wasu kuma masoya ne ke karawa su a ganin su wannan karin da suke wani abu ne na alhairi kuma matsala ne wasu kuma sun makiya ne sun sanya ne dan a aibanta wannan malami sai a dan saka ne wannan magana wasu kuma a wato makiya ne na musuluncin ma gaba daya sun kawo ne dan abi a ɗauka shehi wanda ya faɗa ko imamu wanda ya faɗa domin me ya zamto mabiyansa sun bi wannan abin da kuma ba daidai ba ne kaga dai an ƙara rikita al'umma ke yanzu ka san akwai wani littafi sunan shi kitabu sirri kitabu sirri yana nan ba amma ƙarya ne an ce na imam malik a cikin littafin akwai halatta yin luwaɗi sai ka da imam malik zai haka sai ka yadda sai ka samu wani mara basira yanzu sai ya dauko kitabu sirri sai ya dinga zagi imam malik kan wannan kitabu sirri bai san an rubuta ba kirkira aka aka dingina mai aka ce shi ya bada wai aka ce a cikin littafin wani mutum ya zo a gidan imam malik ta ce nan su da da da yawa yake wai yana jira imam malik ya hito zai mai zai mai tambaya yana hitowa sai ya ce imam malik sai shi wato sai yana da gadin ruwa yace kai ne kike jira na za ka tambaye ne yace tambayar da za ka yi mutum ita zan tambaye ka ne game da namiji ya sake wa ɗan uwansa namiji. Ita ko kuma namiji ya zake wa iyalinsa ta ɓangaren jibra. Ka san dai hadisai na na aida yawa ko mal'unun man atam man ata zawjatahu min jubriha. Duk wanda ya zake wa matarsa ta jibra ta Allah ya tsina ya albarka. Hadisai da yawa. To shi wannan mutum yake tambayar Imam Malik yaya aya haka? Wai sai Imam Malik. Wai wa wai makarya ma. wai sai ce mashi ni ma da kake gani wannan wankan da nayi iyalin na wata haka na zake mata a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah to da haka ko da malami ko da malami kaga abu a cikin littafin sa ka daina aibanta shi da shi in dai abin ba kan tabarki yake kuma ko da kan tabarkin yake ko da kai shi ya tabbata ya rubuta ko shi ya tabbata ya rubuta wa ya gaya maka bai yi rutubi ba bai dawo ya canza manhaji da tabarki ba bai dawo ya ya kauce ma wannan abu wa ya gaya maka haka a dan saurara da Allah wa ya gaya maka haka zai yi malamin ya yi rubutu kan wani abu haka kuma daga baya ya gane kuskure ne a wani littafin nashi wanda kai baka sani ba ya faɗi wata magana wadda ta goge wannan sai kuma ka ga wannan abu kuma kana ci mai mutunci kana ta aibanta shi shi yasa sababin da ke sa a taɓa malami an za ka yi wani lokaci ma malami zai wata magana wata kai baka tambaye shi ba baka san inda ya dosa ba sai ga kawai ana ta zage shi a facebook ya ce kaza Allah ya tsine ne Allah ya kaza malami ne kamata ya farko a tambaye shi me yasa ya faɗa in ma ba a gane ba maki da yayi bayani za a gane yadda yadda abu ne ba maki kuma kuskure ne to ai shi da ke kuskuren malami an ce kamar falsifafi ka san idan mutum ya sanya bakar riga in ka watsa mai tawada ai ba za a gani ba to shine wanda ba malami ba zai ta kurakure ya sha lafiya amma malami tunda shi tsafta ne laifi kwara ɗaya da aka aibanta shi da shi tunda kawo farar tufafi ne sai a diga masa duk wanda wanda a kowa daga nesa ne sai ya hango To wajen hango wannan ne wasu suke ne wasu suke tsiya cewa ta sanadiyar haka sai ga ana ta aibanta malami ana zage su ana ci masu mutunci a ɗauko wasu sharrance sharrance ko kan iyayensu ko kan wasu danginsu ko kan wani abu a liƙa masu ga shi kuma kamar yadda ya na faɗa da zana kawo shi ka haka Allah ba baya barin wannan abu saboda da wani shaidani ne haka ba za ka aibanta shi ba to shi kuma yanzu wannan malamin addini ne yayi shi kuma kana ta aibanta shi kana yaɗawa da kake nufi kamar kana da kana da wani hadafi kan yaɗa addinin da yake yi kenan sai zamto ka taɓa Allah saboda haka yana kan hankalinmu idan ka taɓa malami wanda yake da rayuwa da ɗan sauki sauki ɗan sauki sauki za ka iya neman ya fi maka amma idan ka taɓa malamin da ya riga ya yi wa fatuwa wa zai ya fi maka ya za a yanzu misali sai wani ya zo yau ya zazzaki sho ibrahim ya shi mai mutunci ya mai karere ya mai sharri abinda bai mai faɗa da Allah ina zai je ya samu sho ibrahim ya yafe mishi babu wallahi ko ka tuba wajen Allah shi ai haƙƙin ɗan adam Allah ba ya yafe sai dai Allah zai yafe maka bangaren sa ya hana cin mutunci malamai kaya ka ci mutunci to bangaren sa shi Allah sai ya yafe mana amma bangaren shi kuma wannan ka zo da shi sai an je gaban Allah sannan kaga wannan mutum ya kula haka yanzu misali wani sai ci mutunci ibnu taymiya ya mai karere ya mai sharri ya bata shi ina zai ga ibnu taymiya a yanzu wanda ya yi shekaru biyar da ɗari takwas da rasuwa ina za a je shi har irin wannan yana da haɗari sai mutum ya kiyaye gaskiya Allah ta'ala ya ya ya ya ya ya kare mu daga shiga cikin alfarman malamai saboda shiga cikin alfarman su haɗari ne ga mai ido hatta annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ya bata ka san abin da ya faru abubuwan suna da yawa kuma an zo an riƙe dan uwansa daga baya Binyamin to sai annabi yaqub da aka haka to walwai shi bin yamin sata ya haka da tigo ya sa garge shi sai ya rubuta wasiƙa ya ce zuwa ga sarkin misra ka sani cewa mu ahalin gida ne wanda ba ma sata ba mu taɓa yi na an ce ka riƙe man ɗa a matsayin ya yi sata ko dai ka sakan man ɗa ko kuma in yi maka wata bakar addu'a da sai ta samu ɗanka na bakwai za ta fara da kai da babban ɗanka da mabiyi shi da mai bin da mai bin har zuwa ɗanka da maka ita ta taba su kaga kar mutum ya lalata da shi ya lalata sulhansa wajen taba malamai ba babu tsira babu cin riba wajen taba malamai kuma yadda na sha na karanto mana kisoshi da yawa ta in ka saba cin naman su guba yake da shi wato wanda ya ci guba ko me zai ai tashi zai daga aiki to da ma dai tashi da aikin ne na mutuwar duniya da sauki lahira cikin za ka nemi karasa in kewa a ga ce na karanto mana lokacin da manzon Allah alaihi salatu wassalam ran alhamis ya kudu ba wanda daga nan sura juma asabar lahadi litinin ya bar duniya sauran kwana hudu ya bar duniya ya kudu ba ya ce to ga malaman addini ne rike su wanda ya girma ma su ne ya girma wanda ya so su ne ya so wanda ya wulakanta su ne ya wulakanta ko wannan kadai aka baka da shi wajen taba malamai bai zama maka bala'i ba annabi ya ce in ka wulakanta su shi ka wulakanta da haka sai an yi hattara duk abin da malami ya yi ya riga ya bar duniya a kyale shi tilka ummatun kada kalat da ha ma ka tabbata wala umma ka tabbata wala ka sunna ma ka bi'amalu ai abu in yana da kusanci da wani abu ana yadda hausa ke sa ana barin halal dan kunya idan dan abokin kawai zai zo ya maka wani abu ko sai ka kyale shi saboda me abokinka dan dan uwanka zai zo ya maka wani abu sai ka kyale shi mai saboda me dan uwanka to shi wannan mutum ne wanda ke yada addinin Allah sai ya zo yi wani abu ko dan cewa alfarma yana yada addinin Allah ba zai ci wannan mutuncin wannan abu ba ba zai shiga wannan alfarma ba kaga ya kamata ya shige ku Allah ta'ala ya samu lafiya da ka tilka ummatun karkalat wannan wata al'umma ce wanda ta riga ta riga ta wuce da ha ma kasabat duk abin da ta aikata na alhairi na ta ne walakum ma kasabtu ku kuma duk abin da kuka aikata kuma naku ne ba na su bane wala tusaluna amma kanu ya'malun ba kuma za a tambaye ku ba game da abin da zai kasance suna aikata da ka lallai mu kula da mutuncin malamai mutunta su mu girmama su duk abin da kai na mutunta malamai wannan shi kuma yana dawowa har cikin zira'a duba cikin littafin tali an tambayi wani malami cewa da me ka sami ilimi ne sai ce bi abin gani ni mahaifina mawadaci duk idan ya fi ga wani bakon malami ya zo yakan yi mai hidima yakan mutunta su yakan girmama su to akwai kuma idan ka binciki tarihin hatta abu hamid mutum islam mahaifinsa alawa yake gida alawa yakan zo idan ya iska malamai suna karatu da ɗalibai sai ya ɗauko wannan alawa sai ya ba malamai sai ga shi wannan yana so ya mun addu'a ɗana bai ma haihu ba da kuma ɗana ya zama malami na addini kuma mai tsoron Allah haka yake yi sai da Allah ta'ala ya bashi dan da yake a zamanin wajen ilimin addini kusan ba a samu kamar shi ba a zamanin sai da ya tafsiri na littafin Allah tafsiri mai mujalladi cikin ɗari ba goma tafsiri na alƙur'ani mai girma kuma shi ke da littafin alwasir na mazhabin al-imam shafi wanda a mazhabar shafi'iyya babu littafin fiqh wanda yake kamar da yadda mudawwana take a malikiyya mudawwana shi ne ƙarshen littafin malikiya na fikin to haka alwasi a cikin a cikin fikin shafiya shi ne ƙarshen lamba an gane ku to kamar yadda Allah yake wato mutunta waɗanda suka girma malamai haka kuma yake wulakanta wanda suke cin zarafin malamai haka mutum sai yayi hasara kamar yadda na faɗa su dole sai mutum yayi hasara Allah ta'ala ya samu da wala tasaruna amma kabi amalu sai mu karanta aya guda ɗaya ويقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها نعم
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allahu akbar sadaqallahu alazim Allah ta'ala yana cewa sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wannan aya tana daga cikin al-ikhbar bil mukayyabat wato ba da labari da abubuwan da ba su zo ba abubuwan da suke a boye wani abu ne zai faru amma tun kan ya faru kuma sai aka bari in ya faru ga abin da kuma mutane za su rika faɗa game da abu wannan kuma ya ishi mu'jiza alqur'ani don qur'ani yana da irin wannan misali guda ɗaya sai mu dawo kan wannan akwai sura wadda ta fara da tabbar ya da abi lahabin wa tab ko har zuwa ƙarshe kaga abu lahab a cikin surar an ce zai shiga wuta ma'abociyar mai harshen wuta ko da shi da matarsa to ai ya kamata Abu Lahab yadda suke kokarin ta kowace hanya sai sun kare ta Qur'ani da sai ya zo da gayya kawai ya musulunta ko cewar a labarin da Qur'ani ya bada kenan ba gaskiya bane ya sawa mutane shakku so tashi ma ya musulunta amma ko da wasa ba a taba nuna ya zo ya musulunta din da haka duk labarin da Qur'ani zai bada haka yake kawai ba zai canza ba haka yake da haka wannan shi ma shi ne akwai lokacin da ma'aiki yana makka kafin ya hijira zuwa madina idan zai yi ibada yana kallon ka'aba lokacin da ya hijira ya dawo madina sai Allah ta'ala ya umarce shi ya rika kallon gudun ya daina kallon ka'aba kuma an yi wannan ne ta'alifan da yahud dan alalla shi zakatun yahudawa su ga cewa an kalla alƙiblar su ashe ba ta masu ake ba sai su zo su ma su musulunta an yi wata sha shida ana haka ba su samu musulunci ba sai kaɗan a cikin sai Allah ta'ala ya ce su a ƙara juyawa a kalli ka'aba to da aka ƙara juyawa to shi ne suka dinga maganganu iri da ya abe ta haka wannan ai ba a nemi bula kaza kaza har aka samu wasu raunanan musulmai su kuma suke tunanin kamar ma annabin bai san inda aka nufa ba da ana kallon ta an dawo an tuna an ƙara koma san kamar a dai bauta ake tafiya to tun kafin ai haka a zuya din Allah ya saukar da wannan aya yake ba da labarin cewa za a yi haka kuma ga abin da za su faɗa aya an fahimci manuwa ko shi ne Allah ya ce sai qulu sufaha'u minan nas wawaye daga cikin mutane su ne yahudawa da sannan zaka ji suna faɗa suna cewa ma wallahu an kibrati mallaki kanu kanu alaiha menene kuma ya juyar da su game da alƙiblar su wadda sai kasance a kanta suka barta suka dawo suna kallon gudun ai juyawa farko suke wa magana kul ka gaya masu ka ba su amsa ka ce lillahi al-mashriq wal maghrib gabas da yamma din na Allah ne Allah shi inda Allah ya so a kanna yana da ikon da zai ci a kan gurin din na Allah ne ya hadi man ya sha wa ila siratul mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tabarki madaidaici sai ya tabbata akan duk umarnin da Allah ya bashi ko an ce a juya a kundunan kawai juyawa zai yi ba zai tsaya yana yin zai gobe ba ina ganin kuma ne yanayin kurewar lokaci na samu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan su wa'anda muka faɗe su da kuskure ko rashin sani Allah ka gafarta mana ka sanar da mu bukatun mu na alkhairi da masu neman addu'o'i a wajen mu duka Allah ke ta biya mana Allah ka ba mu kariya daga dukkan hadari da fitinu bidayar rasul azam sallallahu alaihi wasallam magabatan mu da malaman mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yi masu gafara sauran kuma wanda muke tare da su duka da mu da su Allah ka kawo da ƙarshen mu marasa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya Allah ka kawo ke mana bukatun mu da ke mana halayen mu da ke mana ayyukan mu sa mu da imani a rayuwar da ake samu cikin wannan wata Allah ta'ala ka ba mu da rasa kadar da ake samu Allah ka rabbantar da mu da wannan dare mai albarka billahi wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam wata ko ta cewa Allah ta tana ta nuna ba ta lafiya ko Allah ta Allah ta ba ta lafiya tare da dukkan sauran marasa lafiya musulmi mu ma Allah ya karo mana lafiya ne alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanallah